خالق المخلوقات والمطلع على النيات والمحيط بالكائنات وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله دائم الطاعات والسابق إلى الخيرات كلما حفظت الأوقات واغتنمت الإجازات صلى الله عليه وعلى آله أصحاب الأعمال الصالحات أما بعد فاتقوا الله عباد الله واغتنموا الحياة قبل الموت والعمل قبل الفوت فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل واليوم تعملون ولا تعلمون وغدا تعلمون ولا تعملون واعلموا يا عباد الله أن الدنيا الرحلة فيها مدبرة وإن رحلة الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون وكونوا من أبناء الآخرة فإنها الحياة الباقية والدار الدائمة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإنها الحياة الفانية والدار الزائلة وتزيد من الحسنات وسابقوا إلى الخيرات واعملوا الصالحات فإن الحياة الحقيقية هي حياة العمل الصالح والإنسان لا بد له من عمل صالح في هذه الدنيا حتى يفوز في الآخرة لأن العمل الصالح هو المطلوب في كل شباب وفي كل شيوخ وفي حالة الصحة والسقم وفي حالة الغنى والفقر وفي حالة الفراغ والشغل فإن الأعمال الصالحة هي الرابحة في الآخرة يضاعفها الله تبارك وتعالى مضاعفة حسنة قال الله تبارك وتعالى من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب والعمل الصالح هو السبب في الحصول على الحياة الطيبة قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهو الأمان من الخسارة وصاحب العمل الصالح يبقى سعيدا لا خوف عليه في الآخرة ولا حزن عليه في الدنيا قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد أمر الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له عباد الله إن الله تبارك وتعالى قد قرن العمل الصالح بالإيمان في عشرات الآيات فكم من آيات القرآن الكريم آمنوا وعملوا الصالحات مما يدل على أن العمل الصالح ملازم للإيمان ودال على الإيمان وصفة من صفات آل الإيمان جعلني الله وإياكم من آله إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قرن العمل الصالح بالتوبة في قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقرنه الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله تعالى فقال المولى جل جلاله وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عباد الله لقد قرن الله تبارك وتعالى العمل الصالح كذلك بالكلم الطيب وجعله الرافع له في السماء والسبب في قبوله فقال المولى جل جلاله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله تبارك وتعالى وعد أصحاب الأعمال الصالحة بالجنة في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير وجعل أهله خير البرية خير خلق الله تبارك وتعالى أصحاب الأعمال الصالحة عند الله تعالى هم أفضل الناس بقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه عباد الله اعملوا كما أمركم الله تبارك وتعالى بذلك فإن أحدا لا يدخل الجنة إلا بفضل من الله تبارك وتعالى ثم بقيامه بالأعمال الصالحة التي أمره الله تبارك وتعالى بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه ووفقني وإياكم للقيام بالأعمال الصالحة التي أمر الله تبارك وتعالى بها إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkanin al'amuran mu ribanci rayuwar mu gabanin mutuwa ta zo mu mu ribanci yin aiki gabanin lokacin kubucewa aiki ya zo mu domin mu sani cewa ita duniyar nan da muke gani yau ne ake aiki bayan mutuwa kuma hisabi ne haka duniya take yau ne za ka yin aiki gobe kuma rana alkiyama hisabi ki akwai to babu aiki a nan duniya za mu yi ta aiki ba mu san me muke aikatawa ba ba mu san sakamakon aikin mu ba saboda haka mu zara dantse duk lokacin da muka tashi yin ibada mu tsaya mu aje hankalin mu mu yi ta da kyau domin ko da ita Allah subhanahu wataala ya karba mu to insha Allah za mu tsira saboda haka duk lokacin da muka samu dama to mu tsaya mai ibada duk lokacin da za mu kowace irin ibada mu aje hankalinmu mu nazo mu kwantar da hankalinmu mu bauta wa Allah subhanahu wataala mu yi ta kamar yadda Allah subhanahu wataala yake so domin mi yau aiki za mu yi ba mu san menene sakamakon aikin mu ba gobe kuma za mu san sakamakon aikin mu babu aikin da za mu yi in ma mun bata to babu gyara wannan rana ‘yan wa musulmi mu sani cewa ita wannan duniya da muke gani balaguro ne wanda mun ba shi baya tafiya ce wanda mun riga mun ba ta baya ita kuma lahira tsayayya ce wanda ita ce can ne za mu tafiya ita duniya da ka shigo da shi ke na hanya an gama yanzu abin da ya rage maka shi ne zuwa lahira kawai koyawa ka haika to ka kama hanyar tsayayya zuwa lahira saboda haka Allah ya ce fa firru ila Allah ku gudu ku tafi ku tsira zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka duniya balaguranta ya kare da ka shigo lahira kuma balaguranta ya fara can ne zaka tafiya kuma mu sani cewa duniya da lahira kowace cikin su suna da iya lahira tana da iya ita ma duniya tana da iya ku yi ƙoƙari ya ku bayan Allah ku zaman toɗiyar lahira domin lahira ita ce rayuwa wanzajiya ita ce gida da wamamme tabbatace ita kuma duniya rayuwa ce mai karewa gida ne wanda yake mai gushewa ina kakanninmu suke ina kakannin kakanninmu suke idan uwayenmu na nan ina kakannin kakanninmu suke ina kakannin kakannin kakannin kakannin kakanninmu suke sun tafi inda suka tafi mu ma canza mu saboda ka gidan duniya gida ne mai kare mu yi kokari mu mai da hankalinmu ya zuwa gidan da yake mai dawwama ne kawai mu yarda mu zamanto 'ya'yan duniya ɗan duniya to baya aiki na kwarai sai aikin banza yake sai aikin na duniya saboda ɗan tuni domin rayuwa mai kyau rayuwa ta gaskiya ita ce rayuwa ta aiki mai kyau wanda Allah subhanahu wataala ya sanya mu domin shi aikin nan mai kyau shine wanda ake neman mu aikata a lokacin kuruciyanmu da lokacin samartakanmu da lokacin tsufanmu da lokacin lafiyanmu da lokacin rishin lafiyanmu da lokacin wadatanmu da lokacin talaucinmu da lokacin aikinmu da lokacin rishin aikinmu Allah subhanahu wataala yana neman mu tashi mu yi aiki mai kyau aikin nan mai kyau shine abin da zai sa ka ribanta ka ci nasara ka samu riba ranan alkiyama aiki ne in kai mai kyau Allah ya karbe shi Allah zai riba ma shi riban yawa mai yawa wallahu yudaifu liman yasha Allah subhanahu wataala ce man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha duk wanda ya aikata mugun aiki ba za a sakanta mai da komai ba sai irin wannan mugun aiki wa man amina salihan min zakari da unsa duk kuma wanda ya aiki mai kyau daga namiji ko mace dukkan maza da mata ana umarnin mu ana neman mu ana tunzura mu ana tirsasa mu cewa mu tashi mai aiki mai kyau mu daina aikin banza aikin da za mu samu zulubi aikin da za mu samu bakin jini wurin Allah subhanahu wataala aikin da Allah zai yi mu mu guji irin wannan aiki mazan mu da matan mu mu tashi mu yi aiki mai kyawu duk wanda ya aiki mai kyawu namiji ko mace wa huwa mu'min Allah ya ce alhali yana da imani fa ulaika yadkhuluna aljanna Allah ya ce waɗannan za a sanya su za su shiga cikin aljanna yuzaquna fiha za a ba su arziki a cikinta bai ghairi hisab ba tare da lissafa masu ba me yasa saboda sun yi aiki mai kyau aikin da Allah subhanahu wataala ya sanya su shi dai wannan aiki mai kyau din shine yake sa mutum ya samu rayuwa mai daɗi rayuwa ingantacciya Allah man amila salihan min dhakarin aw untha duk wanda ya aiki mai kyawu namiji ko mace wa huwa mu'minun alhali yana da imani fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba lalle Allah ya ce sai mun layar da shi rayuwa mai daɗi wa la najziyannahu ajrahum kuma lalle sai mun saka masa da lalansu bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suke aikatawa shi dai wannan aiki mai kyau shi ke amintar da mutum ya kare mutum daga faduwa da asara ranar alkiyama mai aiki mai kyau shi ne yake wanzuwa ya dawwama yana mai farin ciki mai jin daɗi mai arziki ranar alkiyama babu tsoro a kan shi ranar lahira babu bakin ciki a kan shi a nan duniya Allah ta'ala ce wal asri innal insana lafi khusr Allah ya ce nayi rantsuwa da lokaci lalle fa mutum yana cikin tabewa da inda mutum yake yana cikin faruwa da asara amma sai Allah ya ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka masu kyawu wa tawasaw bil haqq suka yi majunan su wasiya da rike gaskiya da aiki da ita da kira zuwa gare ta wa tawasaw bis sabr kuma suka yi majunan su wasiya da yin hakuri akan bin Allah da yin hakuri daga saban Allah da yin hakuri akan walalin da Allah subhanahu wataala yake jarraba bayi da su ku kaga abin da kare zai kubutar da kai ya tseratar da kai ya sa ba za ka faɗi kai asara ranar alkiyama ba shine aiki mai kyau aikin nan mai kyau in mun duba alkur'ani mai girma za mu ga Allah subhanahu wataala ya gwama shi wurare da yawa da imani sau da yawa za mu gani cikin alkur'ani Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa amanu wa amilu salihat sun yi imani sun yi aiki mai kyau abin da yake nuna cewa aiki mai kyau yana tare da imani kullum in dai akwai imani to za ga aiki mai kyau da zaran ka ga mugayen ayyuka to imani ya yi wargi imani ya zama to na karya ne ba na gaskiya ba amma in dai akwai imani to za ka ga aiki mai kyau ya biyo bayan wannan imanin aiki mai kyawo shi yake nuna imani aiki mai kyawo shi yake nuna cewa lalle wannan yana daga cikin ma'abuta imani da Allah subhanahu wataala to shi yasa zamu gani wurare da dama Allah subhanahu wataala ya hada imani da ainihi aiki mai kyawo kuma ya hada aiki mai kyawo da abubuwa da yawa wani wuri Allah ta'ala ya hada aiki mai kyawo da tuba Allah ya ce wa man taba wa amila salihah duk wanda ya tuba sai ya aiki mai kyawo in ya yi aiki mai kyawo fa innahu yatubu ila Allah mataba wannan yana tuba zuwa ga Allah ne cikakke tuba wani wuri Allah subhanahu wataala ya hada aiki mai kyawo da kira zuwa ga Allah karantarwa ilmantarwa da'awa nasiha fadakarwa tsawatar da mutane daga abin da baya da kyawu kwadaitar da mutane akan kyakkyawan abu Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wane ne wanda ya fi kyakkyawan magana wurin Allah kaman wanda ya kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala ma da duk wata magana da zaka yi ba ta kai a ce ka zanna kana kiran mutane kana karantar da mutane addinin musulunci ba kana wazi kana tunatarwa kana faɗakarwa kana wayar da kan al'umma na musulunci game da addinin su to a wurin Allah subhanahu wataala ba mai magana mai kyawu kamar ka wa amila salih Allah ya ce kuma yaki mai kyawu wa qala innani minal muslimin kuma ya ce lalle ni ina daga cikin mutane waɗanda suka musulunta suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala za mu ga Allah ta'ala ya gwama aiki na kwarai da magana mai daɗi kuma Allah ta'ala sa aiki na kwarai shine yake ɗaukaka maganar mai daɗi zuwa sama kuma shi ne mabarin a karɓi wannan maganar mai daɗin da ka yi saboda aiki mai kyau. Allah ya ce ilai ya tsadul kalimar tsayibu wal amalu sarihu yarfa'u zuwa ga Allah ne subhanahu wataala magana mai daɗi mai tsarki take hawa aiki mai kyau kuma shi ne yake ɗaukaka ta zuwa ga Allah subhanahu wataala والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد waɗanda suke kulle-kulle suke bakirci suke zagon ƙasa suke shirya maku makarƙashiya Allah ya ce suna da azaba mai tsanani wa makaru ulaika huwa yabur makircin waɗannan kulle-kulle da zagon ƙasan da suke yi Allah ta'ala ce shine yake hallaka shine baya cin nasara shine wanda masu shi suke tabewa za mu ga Allah subhanahu wataala ya yi ma mabuta aiki mai kyawo alkawari da gidan aljanna Allah ta'ala ya ce walladina amanu wa amilu salihati fi rawdatil jannat waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah suka yi ayyuka na kwarai Allah ya ce suna cikin dausayyuka na aljanna lahum ma yasha'una inda rabbihim duk abin da suke so ya tabbata gare su a wurin Allah mahaliccinsu dalika huwa al-fadlul kabir Allah yace wannan ita ce balala mai girma wani wuri Allah ta'ala ya nuna masu aiki na kwarai su ne mafifitan halitta wurin Allah Allah yace innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bari'a Allah ya ce lalle waɗanda suka ba da gaskiya suka yi aiki na kwarai to waɗannan su ne mafi alherin halitta Allah subhanahu wataala dan haka dole ne ka tashi kai aiki mai kyau Allah ya ce jazaohum inda rabbihim jannatu adn sakamakon su a wurin Allah ma da jinsu shine ainihi aljanna ta dawama aljanna ta dindindin Allah subhanahu wataala zai sanya su a ciki tajribin tahtiha al-anhar Allah ce koramu suna ta gudu karkashin ta khalidina fiya abada za su dawwama a cikinta har abada la yabghuna anha hiwala ba su neman tashi daga cikin aljanna ba kamar gidan duniya bane duk kyawun shi duk adan shi duk kudin da ka kashe ma gidan duniya bayan shekara goma sai kaga ya tsufa sai ka ga an wuce yayin shi sai ka bukaci bari ka kara ninka kudin da ka kashe mashi kai kuma wani wanda ake yayi a wannan lokaci amma ita aljanna ba ta tsufa domin rayuwa ce ta dindindin rayuwa ce irin wanda kake so Allah subhanahu wataala zai baka domin shi da adam abin da yake so ya samu rayuwar da ba ta karewa rayuwar da komi nashi bai tsuwa bai kokewa bai yin dauda bai yin kura to duk waɗannan abubuwa babu so a cikin aljanna saboda haka Allah ta'ala ya ce za su dawama cikin tara bada Allah ya ce radiyallahu anhu maradwan sun yarda da Allah ma'ana sun yarda da duk abin da Allah ya ba su domin rayuwa ake ma fi ishatin radiya Allah zai baka yardaddiyar rayuwa irin wanda kake so wanda babu mutuwa a ciki babu rishin lafiya a ciki babu rishi ba fatara ba tsiya ba talauci irin wannan rayuwa ce dan adam ke nema a nan duniya to duniya ba a samun wannan duniya akwai mutuwa akwai rishin lafiya akwai talabci akwai rishi akwai matsala akwai bakin ciki akwai damuwa akwai takaici duk wani abu da ka sani mara daɗi ya tabbata a cikin duniya kuma babu wanda zai tsira da gare shi kowane ne shi komin imanin ka sai ka samu kanka a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa domin duk imanin ka dole Allah ta'ala ya jinjina ka dole Allah subhanahu wata'ala ya gwada ka domin ya gwada ma bayin Allah cewa kai na kwarai ne koko na banza ne kai ingantacce ne koko rubabbe ne kai dole ne Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe mu kamar yadda Allah ta'ala ya ce nabtalihi فجعلناه سميعا بصيرا ليبلوكم ايكم احسن عملا dan Allah ya jarrabe ku cikin ku yabe wane ne mafi kyawun aiki shi yasa Allah ta'ala ya kawo mana jarrabawa a cikin duniyar nan saboda duniya ba wurin zama bace in ma an barka ba bakin ciki ba damuwa ba takaici ba fatara ba talauci ba rishi ba faduwa ba samun cikas zaka mutu kowannan kadai a ce wata rana sai ka mutu ya ishi duniya mutum ya doke ta ba wurin zama bane to da haka Allah ta'ala zai ba dan aljanna irin rayuwar da nan kake tunani ka same ta ba za ka same ta ba amma lahira Allah ta'ala zai baka fi aishatin radiya zai baka rayuwa yarjajjiya har sai Allah ma ya tambaye ka yaya wannan rayuwar da na baka tayi akwai abin da na rage ma akwai abin da baka samu ba akwai abin da kake bukata shi yasa Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha lahum fiha ma yasha'una khalidi suna da duk abin da suke so a cikin ta duk abin da ka so aljanna zaka samu sabanin duniya duniya cikin abubuwa ɗari da kake so guda ɗaya kake samu ko bi ko uku saura ba su samuwa ba yadda za ka yi amma lahira Allah ta'ala zai baka rayuwa yardaddiya to ita wannan rayuwar yardaddiya Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika liman khashiya rabbah Allah ya ce wannan fa irin rayuwar mai dadi dawwamammiya wadda ba ta karewa babu duk wani abu na gurbacewa a cikin ta tana sabuwa ne ga wanda ya ji tsoron Allah sai ka ji tsoron Allah mahaliccinka sannan za ka samu irin wannan rayuwa ma'ana bayan ka yi imani to sai ka kiyaye daga sabon Allah kuma sai ka tashi ka zake a wurin aikata kyawawan ayyuka wayanda Allah subhanahu wataala ya sanya ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka da aikatawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin bayan shi waɗanda suke aika masu kyau Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan haka Allah ta'ala ya taimaka mana akan yawaita kyawawan ayyuka da kuma ainihin karantawa da nisantar mamugayen ayyuka Allah subhanahu wataala yana da iko akan haka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci karfa mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu gaba da Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka kare mu daga sharrin duniya da lahira ka raba mu da jahilci ka raba mu da munafici ka raba mu da zalunci Allah ka raba mu da zalunci Allah ka raba mu da zalunci ya Allah Allah ka dauke mana zalunci ya Allah ka raba mu da shi ya Allah Allah ka kawo mana karshen duk wani zalunci kafirci ya Allah Allah ka raba mu da shirka da kafirci ya Allah Allah ka raba mu da dukkan mugayen halaye ya Allah Allah ka hada mu da kyawawan halaye ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka kara mu musulunci daukaka ka kara mu musulmi haɗin kai ka kara musulmi san junansu ka kara mu musulmi taimaka mu juna da tausaya mu juna Allah subhanahu wataala ka taimake mu akan rayuwar mu gaba daya ka kawo mana aiki mai albarka Allah ka kawo mana ci gaba a cikin addinin mu da rayuwar mu Allah duk wani ci baya na addini ko ci baya na rayuwa Allah ka raba mu da shi ya Allah Allah ka ji addu'a mu ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka karba mana ya Allah Allah ka dimo mu da rahmarka ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka Allah ka shayar da mu ruwa daidai da mu ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa daidai da mu ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa daidai da mu ya Allah Allah ka ba mu da mana mai albarka ba mu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana imani Allah ka samu mutumina musulmi ya Allah Allah ka shigar da mu gidan aljanna Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira sai ya tsaye da su